الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيو muna sha uku ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya daidai da ashirin ga watan goma shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka mai suna kitabu ta ƙaribin daruriyi min ulumin dini wallafar babban malami a shaikhu al'allamatu albahar abdullahi bin muhammad bin osman wanda aka fi sani da abdullahi gwandu yana da kyau a mai da hankali a rage surutu a wannan darasi namu shine darasi na goma za mu tashi bayani akan zakka mala ya ce babun fi zakati wannan babi zai bayani aifi a hakamin zakati a fasilin da ya gabata an yi bayani kan tun da gare sallah abubuwan da ke bata sallah sannan an yi bayani kuma akan asahau fi salati to dama da zaran mutum ya iya sallah ko ya san hukunci hukuncin sallah babu abin da ya rage mai sai zakka sannan azumi a wannan dama an yi bayani akan abin da ya shafi tauhidi to shi ne farko sai aka yi bayani kan sallah to zakka ita ce ta uku azumi shi ne na hudu aikin haji shi ne na biyar wannan su ne arkanu al'islam su ne rukunan musulunci guda biyar to mala ya ce babun fi zakati ai fi ahkamin zakati wannan babi zai yi bayani akan hukunce-hukuncen zakka idan an ce zakka a lugar larabci yana da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anoninsa a shine tsalkakewar abu ko kuma ƙaruwarsa bayan da yana adadi to sai daga baya sake ƙaruwa sama ga wannan adadin ko kuma tsalkakewar Uh, abun to duk wannan ma'anonin na luga zakka tana ɗaukan ma'anarsu domin zakka tana tsarkake dukiya sannan tana ƙara ma dukiya yawa ma'ana ƙasa uh, sadakatun min malin manzan Allah sallallahu sallama a hadisi ya ce zakka ba ta rage dukiya ba ta rage dukiya sai dai ta ƙara ta sannan zaka tana tsalkake dukiyar daga dauda daga ƙazanta daga datti sannan kuma tana tsalkake shi mai ita mai dukiyar shi yasa Allah ta'ala ya ce huzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karbi zakka daga dukiyoyinsu wannan zakat to za ta tsalkake su daga datti ko kuma karɓar zakat zai zaka tsalkake su daga ainihin ƙazanta ko kuma tuhuma daga cikin talakawa kada talakawa su dinga zargin cewa ai ba sa ba da zakka to idan kenan shugaba ko shi annabi ya karɓi zakka daga gare su su ba wadatan to ke ga wannan tuhuma babu ta an yi taskiya ɗinsu kenan haka kuma zakat a lokacin da ta kai matakin a fidda mata zakka ba a fidda mata ba to ƙazanta ya shige ta ana fidda wannan zakat dukiyar ta tsalkaka to wannan shine abin da ake nufi da zakka duk mawadacin da yake da halin ya ba da zakka ko wadda take da wadatar ta ba da zakka ba ta ba da ba to tana tare da datti tana tare da ƙazanta shi yasa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an hana mana cin zakka saboda zakka dauɗa ce ƙazanta ce duk wani abu kuma wanda yake da alaƙa da dauɗa ko ƙazanta baya kamata da annabawa ke ki kula da yaron ki mana yana damun mu da surutu ko ba ki ji ki kula da yaron ki yana damun mu da surutu to sai mala ya ce watajibu zakatun na'ami zakatun na'ami zakat dabbobi na gida dabbobin ni'ima tana wajaba ba duk da ya rubuta ni'ami amma dai na'ami ya kamata nunun ɗin ta zamo da fataha watajibu zakatun na'ami eh zakat dabbobin gida tana wajaba a yaushe sai mala ya ce bi kamalil ami idan shekara ta kammala anna'am su ne abin da ya shafi da Allah ki kama yaronki ko ki yi wa jira Allah surutun da ya kai mana ko surutu mun ka zo yi in ya sake surutu da Allah ki waje in ba ke ta ba ni zan fita to saboda haka idan an ce anna'am shine raƙumma da shanu da mi da tumaki da awaki ko to zakkarsu tana waje ba sai mala ya ce bika malil am idan shekara ta cika ashe in kina da 'yan shanunki ko kina da raƙummanki ko kina da 'yan tumakinki da awaki to ba a maganar zakka sai in sun shekara bayan sun shekara kuma sharaɗi na biyu wanne sabi kuma sai an samu cikan nisabi sai an samu cikan nisabi a nisabin raƙumma shine raƙumi biyar duk sanda kin mallaki raƙumi biyar to an samu nisabi e, shi an nisabi ashe in kina da raƙumi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu amma ba su kai biyar ba to ba su da zakka ko da sun shekara ko shekara nawa sun kai har sai sanda aka samu na biyar ko da jariri ne in dai nasu ne in su suka haife shi to saboda kamar misali kina da raƙuma hudu to sai suka suka yi wata kila goma ko zuwa sha ɗaya to sai cikin wata na sha biyu sai guda daga cikinsu sai ta haihu sun zamo nawa to zakata waje ba amma da kyauta an ka baki wani na ya baki wani raƙumi kyauta ke da hudu gare ki to yanzu shi wanga ya zamo cikun na biyar amma bai zamo cikun nisabi shekararre ba don hudu sun ka shekara gare ki amma in su sun ka haife shi to malamai suka ce kamar yadda an yi bayani a cikin risala da askari cewa to za ki fidda zakka shine akuya kwaya ɗaya za ki bayar za ki ba da akuya shi azzakar raƙumi biyar har su kai shida har su kai bakwai har su kai takwas har zuwa tara don akwai a guda-guda ake bayar eh eh ba jaririya ba wadda misali kila a ce ta isalayya mun sa wadda ta isalayya ko eh yashe ta shiga cikin ta biyu yawwa saniya kenan to ita ake kira saniya min al-ma'az to ita ake bayarwa ko kuma ki ba da tunkiya da tunkiya da akwai yado ɗaya mm. mm? wannan akuya biyu kenan mm. to sannan kuma abin da ya shafi kuma shanu su kuma nisabin su sai sun kai talatin su ne nisabi sai ke mallaki saniya ko maraƙi talatin in sun shekare idan suka shekare to sannan ne sai ki ba da ɗan dangwali guda mun san ɗan dangwali ko a to ai ba za a haɗa maraƙi da raƙumi ba ba guda ba ne saboda haka su shanu sai sun kai talatin talatin ɗin ma sai sun shekari to in sun shekari sai ke ba da dangwali ɗan dangwali eh ko kuma saniya guda su ba akwai ake bayarwa ba cikinsu za ke ɗauka ke bayar tunda suna da yawa don su raƙumi misali raƙumi biyar an ce ki ba da raƙuma guda ke ga ai sun ragu to shi yasa sai musulunci ya sauwaka miki ya ce ki je kasuwa ki sayo akuya in kuma kina da cikin nabbobi sai ki ɗauka ki bayar shikenan an huta to haka dai ne insha Allahu littafin da za mu sa gaba zai ƙara bayani sosai kwarai da gaske nan dai ana son mu san hukuncin zakka mu san kuma da mi take wajaba tana wajaba da abubuwa guda biyu na farko in dabbobi ne na farko cikan shekara na biyu kuma sai sun kai nisabi mun ji nisabin raƙumi sau da haka in mun gama karatu za mu yi jarrabawa sannan mun ji nisabin shanu talatin sai a haddace wannan to sai abin da ya shafi awaki da tumaki su duk ɗaya ne to su kuma sai sun kai arba'in in kina da akuya ko kina da tunkiya ko rago ko bunsuru sai sun kai duk jinsi ɗaya ne su eh sai sun kai arba'in misali kila kina da awaki ashirin kina da tunkiya ashirin to don haɗe su zaki duk abu guda ne dama da tunkiya da akuya duk abu guda ne da rago da bunsuru duk ɗan gida guda ne babin zakka to don haɗe su zaki in kuma awaki gare ki zalla to sai sun kai arba'in in kuma tumaki gare ki zalla sai sun kai arba'in sai ki ba da guda daga cikinsu kuma wa'in da za a bayar ba a ba da ramamma ba a ba da tsohuwa wadda ta tsuha sosai ba a ba da wadda adda aibi kila mai ido ɗaya eh ko mai gurmunta yawwa ba a bashe ta ko ba a ba eh amma ko ba a cewa dole sai wadda ta heko wace kiba ciki a a tsaka tsakiya za a bai tsaka-tsakiya za a bayar mai lahiya to yanzu mun ji abin da ya shahi dabbobi ko? tau bari mu ci gaba wata jibu fisimari hakanan zakka na wajaba ga 'ya'yan itace 'ya'yan itace irin su da bino eh su yake magana akai amma su 'ya'yan itace waɗanda ake karɓar zakka cikinsu akwai sharaɗi sai waɗanda na farko suna ɗauka ajiya duk ɗan iccen da bai yiwuwa a aje shi to ba magana zakka gare shi na biyu shi ake kira malaman fiƙi suke kira aliddihar na biyu kuma sharaɗi na biyu sai ya zan yi ta hazu kutan sai ya zan ana iya riƙe shi a matsayin abinci ma'ana ko baki da tuwo yawo kuma rayu kamar dabino yanzu larabawa ke ga a sai a yi wata uku ana cin dabino eh dabino kwarai kun san ana tuwon shi ana, ana abubuwa da dama na shi ana tuwon dabino kwarai ana dake shi a mai sai gari sai a tuke shi a yi tuwo da shi in ki saba da ci ne ai shi kenan ba ki iya cin abincin mananan eh eh saboda eh ko mu nan in mun saba ai shikenan in kin saba da shi shikenan yawan su ba su iya cin to irin namu na shinkafa ba su iyawa suna da shi kala-kala dabino kusan kala bakwai ne gare su daban-daban nau'i daban-daban daban-daban kamar nan shinkafa ke ga mu ma ai daban-daban ce to ko su can da biyun ma daban-daban ne yauwa to saboda haka sharaɗi biyu ku bari mu ci gaba sharaɗi biyu an ka sa ga 'ya'yan itace na harko ya zan yana ɗaukar ajiya na biyu kuma ya zan ana riko ne a matsayin abinci ke ga irin mangoro irin su gwaba irin su lemu irin su kankana duk wa'annan ba su da zakka duk ba don kayan marmari ne to shi yasa a cikin littattafan fiƙihu in kina karanta za ki ji ana cewa babu zakka ga kayan marmari so da duk wanda kiga ya so lemu ba ya so na ba idan yana jin yunwa eh ko mangoro ko kankana da makamantansu to to su kuma suna wajaba ne a fitar da zakkarsu bi ɗibi in sunnina da zaran sunnina to lokacin ba da zakkarsu ya wajaba ba sai sun shekare ba su ba su da shekara ‘ya'yan itace ba su muke magana ba da zaran su muke magana yi na'am kila baki fahimce mu ba abinda mun ka ce ‘ya'yan itace kala biyu ne akwai na marmari waɗannan babu zakka cikinsu akwai waɗanda kuma ba na marmari ba ana iya aje su kuma ana iya cin su a matsayin abinci ke fahimce ni yauwa kamar irin su da bino da muka ba da bayani ke fahimce ni ai irin su inabi irin su zabibi wannan duk abinci ne sai dai munan da yake ba mu da itatuwa su sai magan su kamar wani baku amma duk wayannan abinci ne to su ake magana eh ko shekara nawa koye bai komi lahiya lau na'am menene yana azuwa mm. ai yana bushewa in ya bushe kuma ba zai lalace kwarai ko ya bushe bai komi yanzu mangoro bai da taushi to in ya bushe ha to sabanin inabi ya ga bambancin su da inabi shi ko ya bushe yana nan lahiya saboda haka da sunnina to mai gona kawai sai ya kokari ya ɗebe ya ba da zakarsu amma su kuma sharaɗin zakarsu shine sai sun kai a da su da sauran abinci da za a yi magana irin su shinkafa da sauransu da dawa da masara to su sai sun kai ausu ƙibiyar ausu ƙibiyar shine sa'i ɗari uku eh kamar a ce buhu shidda da rabi haka misali irin buhu wanda ba gyange ba kuma ba irin toliyan nan ba buhu dai namu na al'ada normal eh to irin shidda da rabi haka wasu sun yi kiyasi cewa shi ke ba da sa'i ɗari uku a ba irin ƙananan buhuwan ga kuma ba irin waɗanda ake wa toliya to su shi ne nisabinsu su ne nisabinsu wafi zar'i ke gani haka da abin da yake shuka kamar masara kamar dawa kamar gero kamar shinkafa duk dai wayannan kayan abincin to su kuma lokacin da zakasu take wajaba bil ifraki in an sussuke idan an sussuke su sun wajaba ba a cewa sai an shekara a'a kun ganin 'ya'yan itace in sun nina shi kuma irin gero dawa da sauransu in an sussuke sannan yawwa sannan ko sun nina zaka bata wajaba ba to su ma ne sabin su shine ausuki biyar shine sa'i 300 ko ki ce buhu shida da da rabi gwargwado dai su manoman sun san ko nawa buhu a nawa ake samu da sama kamantansu na'am to yanzu dai ala kulle halin wanga kiyasin wasu na wanda ne gaya muku eh wasu manoma ne sun ka faɗa cewa in an samu buhu matsakaici wanda an ka sani ba genge ba ba toliya ba ba surutu ha ba kuna ɗaukar hankali na fa to wannan shine an samu buhu shidda da rabi shi ke ba da matakin sa'i ɗari uku wannan kiyasin wasu ne ta yi wasu in sun auna su ce ba haka ba ala kulli halin dai ke ji adadi in balaraba kike su sun san ausu biyar kuma ba hausa kike ko ba balaraba kike ba dai ke san sa'i ɗari uku ba shi ke nan ba ai ba a gaba wadda za a yi bayani ina fatar an gane a to shi kala biyu ne akwai noman rani akwai kuma noman damina wanda Allah ya shayar da kansa to shi noman damana wanda Allah ya shayar da kansa kenan wala Allah shuka ɗaya ki sai ɗan gyare-gyare amma ba ke ba da ruwa ba Allah ya saukar da ruwan sama to su sa'i ɗari uku ɗin nan to za ki ba da ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma one over ten za ki bayar in kuma abincin rani ne ku bari ha ba mu gama ikon Allah in kuma abincin rani ne ruwa ake bayarwa to shi kuma sai ki ba da rabin ɗaya bisa goma ɗaya bisa ashirin kenan one over twenty kenan na rani tun da ya yi wahala to shi yasa an ka yanzan abin da za a bayar ya fi zama kaɗan shi kuma na damana da yake babu wahala sosai sai zan abin da za a bayar ya fi yawa don ke ga ɗaya bisa goma ya fi yawa sama ga ɗaya bisa ashirin to ke ji abin da ake bayar sau da haka in ki noman abinci ko gero ko shinkafa ko masara ko dawa duk dai wayannan abubuwan da ake nomawa a nan ko maiwa to in sun kai sa'i ɗari uku bisa ga ƙiyasi to sai ki bada in na damana ne sai ki bada ɗaya bisa goma ma'ana ɗari uku ɗin nan sai ki kasa su kashi goma ki kasa su kashi goma sai ki ɗauki kashi guda sai ki baiwa waɗanda za a faɗa za a faɗi waɗanda za a ba kashi tara shi an naki in kuma na rani ne to sai ki bada rabin ɗaya bisa goma in baki gane ba shine ɗaya bisa ashirin sai ki kasa kashi ashirin sai ki bada kashi guda kashi goma sha tara shi an naki to mi an magana mi an tambaye ki ko an gane wannan to yanzu mun gama da dabbobi ko mun gama da 'ya'yan itace kuma mun gama da mi yawwa to sai mala ya ce amma akwai wani abu wa yuhu sabu ma utulifa ba'adahu duk abin da an ka halaka kun gan shi fayuh sabu fayuhu sabu ana lisafawa ma utulifa abin da aka lalata ba'adahu bayan wajabtuwan nisabi misali ga 'ya'yan itace ya ce in sunna na zakata waje ba ko yawwa to sai ya zan ba a hidda zakka ba sai an ka dinga zuwa ana dan ɗebowa ana ci da sauransu to ya an zo wajen hidda zakka duk wannan da an ka ɗebo sai an lisa ba da shi haka shi ma abinci hata irin tumu ɗin nan da ake ɗiba eh kusan so tari mai gida yan abinci yannina yana dan zuwa ya dan yanko wasu abubuwa kamin ya tashi yanka ku to ya an tashi zakka duk sai an lisafa da shi duk sai ya lisafa da shi duka duk sai an hada to bai kawo kuɗi ba bai kawo zakka kuɗi ba amma za mu yi bayanin ta a takaici don ita ɗaya ta rage yanzu sai ma'adin Uh, abinda ya shafi masu tonin zinari da sauransu su abbe ambata ba guda biyu to su kuɗi a uh, kusan zamanin annabi sallallahu alaihi babu babu naira irin wannan ko riyal na larabawa yanzu na saudiya duk babu shi ko dala ta amerika duk babu abinda akwai zamanin su zinari da azurfa eh to yanzu mu ba mu da su to sai zai yanzu duk abin da kuka riƙa matsayin kuɗi ana yin ƙiyasin su ne da shi ana yin ƙiyasin su da shi to amma dai tun da bai kawo za mu yi bayani a takaice a da ya kawo sai mu faɗaɗa bayani to shi yasa za ga yanzu ma kowane sati za ga wani lokaci ne sabin ya ƙaru wani lokaci ya ragu gwargwadon ƙaruwar tashin farashin shi zinari ɗin da sauransu to amma abin da naga sun fitar ranar juma'a da ta gabata sun ce nisabi na kuɗi kamar mu ne nan naira gare mu misali shine miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da tamanin da takwas da ɗari da naira ɗari biyar da sittin su an nisabi miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da takwas ehe da sittin eh su aka ɗebe mazaka su kuma ɗaya bisa arba'in zaki bayar sai ya bada guda talatin da su an nashi ya ga akwai sauƙi eh mun ga akwai sauƙi ko eh na'am sai sun shekare su ma da naira ko a jiɗe suke eh da naira da naira da dabbobi su sai sun shekara eh sai sun shekara amma abinci da 'ya'yan itace shi kenan zakasa ta waje ba su ma sai sun shekara da shanu da awaki eh eh ku bari ta fahimta mm. yanzu kun fahimta ko saboda haka in ke mallaki miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da takwas da ɗari biyar kunga bai ma kai miliyan biyu ba in bai kai ba har yanzu nisabi bai kai biyu wannan shi'ar abin nan na juma'a ɗin da ta gabata waga juma'a ta shekaran jiya takwas ga wata to Allah ya taimaka akwai masu hali ko eh to ba da ba um, saboda haka wannan dai su ne a takaice malam ya yi magana a kai an gane ko to sai malam ya ce wata jibu niyyatuha inda ikhrajiha kuma yana wajaba shi mai zakan nan yayi niyyat daukewan gafarali lokacin da zai fitar wajibi ne shi niyya tunda ai bauta ta ko eh tunda ibada ta aike ga tana bukatar me yawa kuma cikin zuciya ta ba wai cewa zai nawaitu ikhrajaz zakati ba a'a ya kudurta cewa abin ga da Allah ya wajabta mai na zakka in dabbobi ne in abinci ne in ‘ya'yan itace ne in kuɗi ne zai fidda abin gada Allah ya wajabta mai to sai ya yi wannan niyya in bai yi niyya ba bata yi ba kama wanda ya sallah babu niyya ta yi to haka in ki ba da zakka ba ki niyya ba bata yi ba saboda haka har yanzu ana bin ki bashi sai ke sake hidda wata sai kin sake hidda wata sannan malamai sun ce in lokacin hidda zakai ya yi ba an haɗa mana lokacin hissuwa ba sai ki ƙi hissuwa ki ce ke za ki bari sai cikin azumi sai Allah ya kawo wani bala'i dukiyar ta lalace to sai ke biya sai ke biya haƙƙin talakawa an bi ki bashi eh tun da lokaci ya yi ke ki sakaci ke san akwai masu cewa su su bari sai ramadan wai ta helada da wannan duk shirme ne in dai lokacin zakakka ya kama lokacin ramadan sai ka fitar in kuma ya kama kamin ramadan sai ka fisuwa an huta ko ba a huta ba to yanzu sai wat a ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne in dai zakka ce ta farilla ba sai azumi ba da azumi da wajen azumi duk ɗaya ne amma ta nafila to wannan ladata tana ɗara wani wata wanda ba ramadan ba amma ta farilla duk guda ne to sai malam ya ce watu'uta lil fuqara wal masakini to sai bayanin wayanda ake ba zakka dan ba kowa ake ba zakka ba Mala ya ce ana bai wa talakawa wal masakini da miskinai, mallaisa lahum su ne waɗanda ba su da ma ya kafihim abin da ke isassu li'amihim ga shekararsu, ba su da abincin da zai ishe su su ci har shekara guda wa man zukira ma'ahum da sauran ragowar mutanen da an ka ambata ko ɓangarorin da aka ambata tare da miskinai da talakawa fil aya a cikin aya yana ishara zuwa ga faɗin Allah ta'ala inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim bangare takwas Allah ya ambata su ake ba zakka to daga cikin bangare guda ki samu yayi bangare na farko Allah ya ce inna masadaqatu lil fuqara'i kadai zakka ana miƙa ta ne ga alfuqara talakawa ya an ce fakiri shine wanda talauci ya sa shi hadda gyara jiki ne bai iya yi saboda talauci ba wai da zaɓin kai ne ba gashi cikin ƙura da datti da sauransu wal masakini shi kuma daga miskini ne ya an ce miskini ba wai kuturu da gurmu da sauransu ba wannan gurgo fassara ce ya an ce miskini shine wanda talauci ya hana shi motsawa gashi yana son ya wuri kaza bai da hali yana son ya yi kaza bai da hali yana son ya yi aure babu hali yana son ya sai abinci babu hali yana son ya yi sutura babu hali kun ga talauci ya yi mi to shi an miskini wanda rashi ya sa shi ya kasa yin abin da ya kamata shi to amma layin zakka wanda an miskini da fakiri shine mala ya ce mallai salahun ma'aikafihim li'amihim wanda bai wadaci abincin shekara guda ba shi an miskini Mm, eh, to shi ya halatta a bashi zakka. A layin zakka ana bashi. Amma duk wanda ya mallaki abin da da zai dinga ci zai shekara bai kare ba ba a bashi zakka. Ba talaka na ba. Ba ba bukaci na ba. eh? To wannan kenan. To, sannan Allah ya ce wal amilina alaiha. haka masu aiki a kan zakka ana kama waɗanda shugaba ya sa su dinga tattara zakka su su ma ana ɗiba wani abu a ba su koda suna da wadata saboda wannan wahalar da suka yi wal mu'allafati qulubuhum da wayanda ake lallashin zukatansu kamar yadda ba musulmi ba amma ana tunanin an ba su zakka a ja su zuwa ga musulunci to ana ɗiba a ba su sannan wa firriqabi ana iya ɗiba zakka kuma a sai bayi a ‘yanta su, ‘yan akwai bayin. Walgari mina da masu bashi waɗanda ake biya bashi, ana iya ɗiba zakka a basu su ce su biya bashi, duk ya halatta. Wa fi sabilillahi da kuma abin da ya shahi jihadi, ana iya ɗiba zakka a je a sai dawaki, a sai bindigogi, a sai makamai, a je a yi jihadi. Wasu sun yi saɓani, ana gina makaranta ko ba a yi, ana gina masallaci ko ba a yi, ana taimaka ma almajirai ɗaliban ilimi ko ba a yi wasu sun ce ana yi wasu sun ce a'a sai dai ga jihadi kaɗai amma da dama daga cikin malamai sun ce ana ɗiba zaka a gina masallaci a gina makaranta in akwai buƙatuwa zuwa ga haka sannan wabi sabili da baƙo wanda ya baro garinsu ya zo wani gari kuma abinci ne ya yanke to ana ɗiba zaka a bashi to waɗanga ɓangarora guda takwas su ne mala ya ce tare da waɗanda an ka ambata a cikin aya duk waɗanga ana ba su sannan a zakan nan ba a ba tafiri in ba wancan da an ka togace ba wanda ake lallashin shi eh amma arne mai haɗa da musulunci to ba a ba shi zakka ba a ba shi ba a ba shi zakka ko kuma wanda an ga sai an bashi zakka zuwa zai ya sha giya ya yi caca ya yi ta'addanci ya nemi mata shi ma ba a bashi don barna zai yi tunda ana son a baka zakka ne don ka kare kanka daga daga bukata ko bara ko roƙo to an baka kaje ka yi barna kun ga ba yi komi ba sannan wanda kake ciyar da shi baka bashi zakka an gane ko yauwa kamar miji ba zai ba mata ta zakka ba in ko ɗaya ne waɗanda abin na a ƙarƙashinsu a ƙarƙashinsa ba zai ba su zaka ba amma mace tana iya ba mijinta don ba ita ka ci sai ba eh abdullahi dan masudu kun ga ai mata dai ta taɓa ba zakka tana da dukiya sosai lokacin hidda zakka yi sai ta ce to a ina so in baka zakka amma sai ka je ka tambayi annabi ya halatta in baka ko bai halatta ba ana kiranta zainab ya ce a to ki je gida kanki ki tambaya mana ta je gidan annabi sallallahu alaihi sallama ta aika ma annabi sako ko da ta zo ta samu wata ita ma zainab ake kiranta ita ma abin da ya kawo ta gidan annabi don ta yi tambaya kenan sai suka aiki bilal ya je tambayo musu annabi ya ce eh za su iya ba mazajensu zakka in sun ba su zakka ma suna da lada biyu ga ladar zamantakewa kuma ga ladar zakka eh sosai kuwa duk da yanzu matan yanzu na yi ba su yi go shi na nace suna ba su ana samun masu ba mazajensu zakka to kun ji yadda abin yake shi shi abbe bata tun da dama ko tana da ko duk dukiyar mace mijinta ya waje bai cishe ta kun gani saboda haka ko tana da ko bata da shi Allah ya dora ma kuma bai da halin ya ce bai da nan magana babu bata taso ba ya je ya iya kokari ne in kaɗan ya samu ya kawo amma magana ya kwanci ne ya ce bai da ba hujja ba ne a wannan kuskure ne ya je ya nema in ya nema komi kankanta abinda Allah ya hore mai ita kuma kattare na amma haka ɗaya shi shanta ke cikin gida ya ce wai bai da wai babu bai da bai ya zai yi to wannan ba hujja ba ne ko bashi na ya je ya ci bashi ya kawo to ana rayuwa babu abinci to ita kuma ta ji ita kuma ta ji tsoron Allah in ka dan aka kawo sabani yadda aka saba kattare na koko dan matsalan mata abinda aka saba ba su yan an ka zo an ka bada bai kai ba sai su ce mi to wannan shine laihin su shi kuma ya ji tsoron Allah sadda yake da halin bayarwa shi kuma ya bayar da abin da zai wadatar shikenan an huta ita kuma ta ji tsoron Allah sadda babu to ita kuma ta yi hankuli da abin da akwai to Allah ya taimaka to wannan dai abin da ya shafi zakka ko Allah ya ba mu ikon sauke wannan farilla kuma ya ba mu arziki na halat mm. saboda haka a wannan abin da ya shafi zakka kenan fasalin ya ƙari ko? tau mun ji dai waɗanda ake baiwa zakka ko? tau sai mali ya ce fasulun fasli wa zakatul fitiri zakafin da kai wadda ake yi ran sallah ƙarama kame a je idi kun sai an yi azumi rana ana zakka kono ko? ko? To, to ita kam wajibatun, ita ma sunna ce wajiba, don manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya wajabta ta. Ita tana da bambanci da sauran waccan zakka, don ita annabi ya wajabta ta akan kowa, amma man indahu za'idon ala kuti kutihi, wanda ya zan yana da abincin da zai ci ran sallah kuma ya rage. shi Allah ya wajabta mu wanda ranar sallah din nan da safe da rana da yamma duk kana da abin da zaka ci kuma har ya rage to zakafin da kai ta wajaba gare ka shi an nisabin ta ita nisabin ta kana da abincin da zaka ci ran sallah din nan in ba kada to bata wajaba ba sai zan kila abin da gare ka bai wuce na ka bayar da zakar ba kuma shi abincinka to ta haɗi ta haɗi an gane ko? to ita ai mun san da ita tun da muna muna fitarwa ko ita ba ta da wani rikici sosai nawa ne kuke fiddawa nawa yawwa hudu sa'i sa'i biyu kenan ko sa'i ɗaya ko Mm. eh babban nan kenan ba shi sa'i ba shi sa'i ko Eh. awwa sa'i guda to masha Allah in ma baki da shi an ce ki ki cika hannunki da hannu haka sau hudu su sa'i eh sai ki zuba amma yanzu hannun ba babba ba tafin hannun sannan ba ba matakaici ba eh kuma za ki ba da abin da ke yawanci da ke da sauran mutanen unguwa shi za ki bayar eh tsaba ha shi to kuma ai tsaba kuma shi an ka yawanci to mu kamar nan mafi yawanci nan shinkafa mun kafi ci eh to su su yi kokari su gyara gerun ma ba laifi amma dai ga abin da an kashe da su a bayan kuma ana bashe ta ne kamin idi eh koran jajibu ko sauran kwana biyu ga sallah da kina iya bayarwa amma dai an hi son a bashe ta ran sallah da safe da zaran alfijir ya fito in kuma kin bari sai bayan an gama sallah to ba zakka ko nota ba yanzu dai ya zan sadaka kawai amma ha dole sai ke fitar ko an hito iri ba ke hitar ba to an bi ki bashi amma dai ba ki da ladar zakka konu sai dai a baki ladar sadaka to shine malam ya ce man alata wajaba akan man wannan da inda hu a wurinsa za'idon abinda akwai abin da ya karu na abinci ala qutihi akan abincin yininsa wa quti iyalihi da abincin iyalinsa in yana da su don ita ta wajaba hatta ga jariri an gane hatta ga bawa ita sharaɗinta guda ka zama musulmi in dai musulmi kake namiji ko mace ko tsoho ko wane ne ta waje ba tami ta waje ba an nafsihi akan kansa yanzu misali ko yaro ya rasu ga gida bayan alfijiri ya fito to sai an hidda mai ranar sallah alfijir ya fito an dawo su bahin sai yaro ya rasu to za a fidda masa don ya ga ranar sallah eh a eh a ji gira ba da Allah ya taimaka wa kuti iyali in mai mata ne sai ya zan yana da abincin da yake ci shi da iyalinsa kuma ya yi saura to wannan da ya rage sai ya bayar an nafsihi ya hidda ma kansa wa amman talzamuhu nafaqatuhu ya fidda ma wanda ciyarwa te take waje ba gare shi saboda haka mace mijin ta ka fidda mata ba ita za ta fidda ma kanta ba ya'ya eh uba shi ke fidda musu bayi mai gidansu ke fidda musu ko kuma kana da marayu kake kula da su ko wani dai wanda a ƙarƙashinka kai ke ba shi abinci to kai zan wajibi ka fidda mai wa alaikum salam a sai dai ka ba shi kyauta sai ya hisuwa eh ana ana iya yin wannan insha Allah ciyarwa wanda ciyar da shi take waje ba gare shi to fasili ya kare kuma ga lokaci yayi nan za mu takaita yan akwai tambaya sai a rufe da ita wani sati in mun dawo sai mu shiga babun fisaumi yanzu an gama magana zakka sai azumi eh insha Allahu da shi da aikin haji Allah ya da karatu na gaba za a kammala su to sai tambaya in akwai tambaya in kuma babu ni in yi tambaya wa alaikumussalam wa rahmatullah kono eh eh i in ta ga dama amma ba dole ba ne eh tana zamanta to shi waje bai hisuwa kuma tun da bai da shi kenan ta faɗi ba na laihi dama ba ita an ka ɗora ma ba ta hisuwa saboda haka wajabcin yana komawa na zuwa gare to tun da talakana yanzu shi kenan sai ta hisuwa ta ba shi kyauta sai ya hisuwa musu ba ita za ta hisuwa da kanta ba eh sai ta ce to tun da ba ka da bari zan baka sa'i guda da kai da sauransu eh in tana da hali amma shi sai ya fara hiddan makai ne don katta ce wai na taɗe wanda zai hidda mata shi ɗaya za ta ba shi in su biyu ne misali daga ita sai shi na sani in su biyu ne misali daga ita sai shi kuma bai da to sa'i biyu za ta ba shi da nashi da nata in kuma suna da yara ko to tana iya ta baya har da na yara in kuma ta ga dama ba ta iya bayarwa sai ta ba da nata da nashi don ba ka hidda ma wani zakka kai baka hissuwa ba eh misali suna da yara uku su su biyu su biyar kenan tana iya ba da sa'i biyar tana iya ba da sa'i biyu ta ce kai ni su ne je ina iya baka kyauta shi shi Allah ya ɗora ma to in har ta tabbata bai da shi kenan sai ta ba shi kyauta ko ta ba shi sadaka ta nafila shi kuma sai ya yi mi sai ya hisuwa ko eh amma fa da sharaɗi ko ta ba shi sai ya zan kuma akwai abincin da za a ci ranar in kuma babu to sai shi sai a yi abinci eh a ina magana ɗebiya ta dai ba shi saraka a ci misali sun waye gari ba su da ko sa'i guda yanzu ke ga zakar kono ga abincin tuwon tuwon sallah ko ke ga dole a fara ware na tuwon sallah tukuna in ya samu to sannan aka magana zakar kono eh haka ake yi wa alaikumussalam na'am eh na'am mm mm mm mm mm mm kowane yayi yayi amma dai an fi da su sai an sussuke sannan ta waje ba amma kuma kamin mutum ya sussuke in ya ga yana da to sai ya hisu a tun suna damma a a babu komi wannan ya yi da mai goma da yake yanzu ba dan masu kai manya ba yan ƙanana na suka yi ok to ba su iya ba to yanzu dai abin da ya zan wajibi ga manomi in ya noma gero misali to dan man sai a yi kiyasi a gani in an sussuke su suna sa'i 300 to yawa to sannan eh misali to sannan aka magana zakka amma in ya zan ko an sussuke su ba su sa'i 300 to ba magana zakka ke ga misali manomin da ya da mai goma ya ga babu zakka gare shi ehem to ka gani damman yanzu to a gani ko a in su kaɗai na ba babu zakka sai dai in suna da yawa babu lahi ko mutum ya yi goma goma goma ko wani gana shi wannan babu komai to sai wace tambaya da yake azumi ya kusanto yana da kyau an dawo a yi bayani sosai na'am kun yi shiru sai ne kun yi shiru dame bakwai suka buhu to shi an matsala kam ya matsala a cin yanzu sai a hankali ba irin nada ba ne Allah ya gaskiya ne ta babu tambaya kan zakka ko wacce dai ta fahimci yadda sha'anin zakka yake in an miki fatawa kan zakka kina iya cewa wani abu ba sai ke ce a bari sai na je makaranta ba eh ya an ce mi an nisabi kin sani ya an ce mi ake bayarwa shi ma shi ma an sani ko to bari mu yi tambaya mun ce raƙon nawa an nisabi yawa aka ce sai sun shekara sai a bada to shanuha sai a bada sai sun shekara sannan to sai awaki da tumaki sannan a bada masha Allah to sai abinci da 'ya'yan itace eh eh eh eh ba talatin ba eh eh eh eh kashi ɗaya bisa goma in na rani eh ɗaya bisa ashe Aha. Ashirin da tara. Sha tara, sha tara, ba ashirin ta, sha tara. Eh. Ke koma ga na kuɗi. Tau. Sannan aka ce ‘ya'yan itace da sunnina. Yawa kenan ba sai an taɓo ba. in dai sun ne na zakata waje ba ko ba a taɓo ba eh ana iya ƙiyasi sai a ce misali a ce a wato 'ya'yan itacen nan 'yan an taɓo su suna kaza kun fahimta eh to sai ki je gehe sai ki sai wani dabino sai ki ko kuma in kina da ma sai ki bayar tun kamin a cire tun kamin a cire amma shi abin da ya shahi abinci shi sai an cire sai an girbe ba ta ma waje ba ma sai an sussuke shi kamar irin masara ke ga sai an ɗebo ta an kwanda eh sannan ta waje ba da dawa da sauran alkama da makamantansu to gehin kuɗi ha eh eh eh kowa ya rike wannan miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da takwas da naira sittin su kuma sai nawa ake kashi arba'in mm. kashi guda sai a ba talakawa mm. shi kenan yawwa kuma kuma an faɗa wa'yanda ake ba ko yawwa ko dai talakawa fuƙara'u ko miskini ko kuma masu aiki akan zakat ko kuma waɗanda ake jan zukatansu zuwa ga addini ko waɗanda abayi a sai su don a yanta jihadi ko waɗanda ake biya bashi ba su da abin biya ko bako na'am eh ƙwarai ku zakat gyada tana da zakka amma mai mai ake bayarwa eh ƙwarai kuwa duk abin da adda mai to mai ne ake bayarwa na zakarsa ba shi ba irin waga gyada ta mu ba waga ta ta arawa ba ita yawwa ita ba ta da mai wannan mai mai yawwa to ita zaitinta ake bayarwa na'am tana da zakka amma eh kwaruru tana da zakka amma ba mai ba da an sussuke ta e ita layin abinci take duk suna da zakka a wannan kuskure ne gyada duk abin da adda mai to mai ne ake bayarwa zaitinsa ake bayarwa to kuskure kuskure ne kiyasi saboda in ke kula in ke kula ai man ya yi kwara a amfani kuma ya yi ta tsada ya fi ta abin nan daraja don ba ki aji gyada kwano-kwano cikin daki ki ta ci kuma mai in kuma manta ya yi kwarar kudi ya yi shi kudi to shi yasa malamai suka ce a fidda mai saboda haka in kin samu buhu misali ko yawa kuma ya zan buhun nan inda za a abin nan za a za a narke shi yawa misali eh eh ya yi wa yago a to abin da annan in dai kai yi ƙwarat tun da ƙwara ce ko to dama zakashi na ausuki ne shi in ana nisabi ana saka shi wajen layin abinci amma wajen abin da za a fitar to su masu aikin tatsan mai su za su yi ƙiyasi su ce to buhu kaza yana galan kaza ko jarka kaza kun gane yi. to wannan galan ɗin abinda sun ka faɗa shi za a kasawa kashi goma in ta damana ce in ta rani ce kashi ashirin sai a ba da kashi guda akwai sauƙi ai eh mai ne yana nawa ehen kila a ce yana jarka kila kila ko hudu ko biyar ma ko goma to ke ga jarka guda za a bayar in ya jarka goma sharka guda ehen kun fahimta ba wai kwayar zaki ba ba a'a eh shi za a yi to da ita da irin riɗi kun san riɗi ai ai yana da mai don haka shike eh yana da mai sosai eh ga man riɗi na guda zai shina da mai da kuma zaitun to shi eh, duk zakarsu mai ake bayarwa duk abin da dai adda mai ba, ba shi ake bayarwa man ake bayarwa wannan yana daga cikin da yawa abin da hatta wasu daga cikin malamai ba su fahimta ba to amma duk malaman fiqihu duk sun yi bayani eh wannan hukunci cikin ibnu rushd duk an yi bayani a kansa insha Allah dai cikin littattafan da zamu sa nan gaba duk za a ƙara bayani to da yake lokaci yayi ko sai mu takaita haka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh